أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أمة الشك بدي لنا بهذا المحضر والتاض في بنظرة تأتينا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah muna cikin littafin nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada na mulan shehu islami alhaji ibrahim yas alkhawlaki attijani as-singali mun tsaya a ina ne
Musa kala Musa ya rabu shafi na talatin da biyu.
shafi na talatin da biyu na
Kala Musa faƙala katadatu dai na makala katada katadatu ya ce kala Musa wato shi wannan katada din tabi'i ne na ana an fahimta ana ce mishi abul khattabi qatadatu bin di'ama as-sadusi kuma mutumin basara ne yana ɗaya daga cikin tabi'i babba daga cikin tabi'ai kuma yana daga cikin tabi'in da ya fi dukkan tabi'ai yawaita yawaitawa wurin tafsirin alkur'ani a bayan mujahidu bayan mujahid a cikin tabi'ai ba a samu wani mai yawan fassara ga alkur'ani ba irin shi katada har na da littafi ma tafsiru katadata tafsiri na katada don haka kuma littafi ne mai matukar muhimmanci to shi wannan katada yana cewa kala musi annabi musa ya ce a cikin tafsirin sai ke faɗin wannan kalmar ya rabbi ajidi fil alwahi ummatan ya khayra ummatin ubangiji na gani a cikin takaddun attaura na ga wasu al'umma wanda suka fi dukkan al'ummatai ko Mm.
Kha- khayra ummatin ukhrijat lin nasi wayanda suka fi dukkan al'ummatai da aka fitar da su a cikin jinsi na mutane ya muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna anil munkari kuma suna hani ga barin mummuna rabbi ij'alhum ummati Allah ka sanya su su zama su ne al'ummata qala tilka ummatu ahmada Allah ya ce da shi wannan al'ummar annabi Muhammadu ne qala sai ya ƙara cewa rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan Allah na samu na samu wasu al'umma a cikin attaura humul akiruna humul a wannan alif hamza din hakkinta ta zo da madda da ja ne humul akiruna babu yawon din can kuma na akiruna babu shi.
Mm-mm. humul akiruna fil kalbi al'umman nan su ne na ƙarke a halitta as-sabiquna fid dukulil jannati amma su ne na gaba a wurin shiga aljanna na'am manzo Allah na cewa nahnu al-akhiruna sabiquna ko ba kai yake cewa ba na'am.
hadisi ingantacce to rabbi ij'alhum ummati Allah ka sanya su zama su ne al'umma ta banu Isra'ila qala sai Allah ya ce tilka ummatun ahmada wannan al'ummar annabi Muhammadu ne qala rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan sai ya ƙara cewa Allah na samu wasu al'umma cikin attaura ana jilahum fi sudurihim ana ji lahum ana jilahum fi sudurihim
littattafansu yana cikin ƙirjinsu yaqra'unaha suna karanta ta a ƙirjinta a kan ƙirjinsu wato da kai suke karanta ta wato ana jiluhum ya kamata ya zama Mhm.
ana jiluhum Na'am. Ah, littattafansu fi su durihim yana kan kirjinsu wato alƙur'aninsu su da kirji za su iya karanta wato da kai
wa kana man qablahum yaqra'una kitabahum nazaran nazaran alhali wanda suka zo kafin su suna karanta littafin su ne da kallo hatta idza rafa'uha amma lokacin da har idan an ɗauke wannan takaddun lam yahfazu shay'an shay'an ba su had- ba su haddace komai ba su haddace komai ba har a ɗauke takaddun ba su haddace komai ba to ga sunan ana kawo su suke haddacewa ana kawo ƙur'ana ka samu haddata to su ƙur'anansu a ƙirjinsu yake al'ummar annabi kenan amma sauran al'ummatai da suka zo kafin su su suna karantawa ne nazaran hatta idan rafa wa ana ɗauke wa innan daga alƙur'anan lam ya fazo shi an sai gaba sa da su komai a cikin ta
ولم يعرفوه kuma kaga ba san komai a cikin su ba وإن الله أداكم أيتها الأمة Allah ya ba ku ya ku wannan al'umma من الحفظ wani abu na hadda shine shay'an min al-hibz wani abu na hadda لم يؤذه أحدا min al-umam ba a babu shi ga wani ba daga cikin al'ummatai قال sai ya ce رب اجعلهم أمتي Allah ka sa su zama al'umma ta قال sai Allah ya ce تلك أمة أحمد wannan al'ummar manzon Allah ne قال رب إني أجد في الألواح أمة matan ya ce ya ubangiji na samu wasu يؤمنون بالكتاب الأول.
al'umma a cikin attaura يؤمنون بالكتاب الأول za su yi imani da littafin farko وبالكتاب الآخر sannan za su yi da- imani da littafin ƙarshe ويقاتلون فصول الدلالة sannan za su yaƙi jama'ar ɓata حتى katiril يقاتلون a awar alkazzaba الكذاب.
har su yaƙi mai ido ɗaya makaryacin nan wato dajjalu فاجعلهم أمتي Allah ka za su zama al'umma ta قال تلك أمة Ahmad Allah ya ce wannan al'ummar manzon Allah ne قال sai ya ƙara cewa رب أجد في الألواح أمة rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan ya Allah ni na samu wasu al'umma صدق a cikin attaura صدقاتهم
rabbi inni
صدقاتهم
za- zakkansu يأكلونها يأكلونها في في بطونهم.
بدونهم za su rinka cinta a cikin cikinsu ويؤجرون alaya عليها kuma a ba su lada kwarai kuwa وكان من قبلهم amma wanda suka zo kafin su sun kasance إذا تصدق بصدقة idan ya ba da sadaka da wata sadaka nasa فقبل فقبلت faƙubilat idan sai aka karɓa daga Allah بعث الله عليها to نارا idan faƙubilat in har an ansa مم.
to ba sallahu alaiha nar Allah zai aiko mata da wata farar wuta
فأكلتها sai ta cinye ta وإن ردت alayya amma in an dawo mai da sadakan shi ba a so تركت sai a batta a wurin فتأكلها siba'u السباع sai za ku kasa cinye ta da والطير tsuntsaye وإن الله أخذ صدقاتكم من, amma ku Allah yana karban zakkanku ko sadakanku daga masu kuɗinku من غنيكم نعم daga masu kuɗinku a لفقيركم ce a ba talaka ku kuka cinye kayanku ko a ba ku lada الله ساكا.
ka gana maka ba matarka kuma a baka lada kai ma din eh قال رب اجعلهم ummati wata ta zo ta ce ya ubangiji ya rasulullahi wai na fito da z- abu zan bada sadaka sai mijina ce shi fi kamata a ba mu annabi da shi ya fi kamata a ba shi a ba shi sai ki kaji نعم an gane Mm.
yace Allah ka sanya su zama al'umma ta قال sai Allah ya ce تلك أمة Ahmad da wannan al'ummar manzon Allah ne قال رب إني أجد fil alwayi ummatan yace ya Allah na samu a cikin attaura wasu al'umma إذا هم أحدهم bi hasanatin idan ɗayan su ya nufin aikata kyakkyawa ثم لم يعمل mala sai bai samu daman iya aikata ta ba كتبت له hasanatun za a rubuta mashi kyakkyawa cikakka فإن عملها idan ya aikata ta kuma كتبت له ashiru amsaliya za a rubuta mashi goma misalinta إلى سبع amma a ci gaibin a ta ninkawa har zuwa ninki ɗari bakwai قال رب اجعلهم أمتي sai ya ce Allah ka sanya su zama al'umma ta قال تلك ummatu أمة Ahmad Allah ya ce na al'ummar manzon Allah ne قال رب إني ajidu fil alwayi ummatin yace ya Allah ni na samu a cikin attaura wasu al'umma هم المشفعون المشفوع لهم lahum su ne masu ceto kuma waɗanda za a ceta فاجعلهم أمتي su za su yi ceto نعم kuma su za a ceta نعم ka sanya su zama al'umma ta قال sai Allah ya ce تلك ummatu Ahmad wa'annan al'ummar manzon Allah ne قال قتادة Katadatu ya ce ma'atuma abocin tafsiri فذكر لنا أن موسى عليه fazakara السلام lana sai ya ambata mana anna Musa fazukira lana نعم، فذكر فذكر لنا.
لنا أن موسى na bazar alwa afon afon haka din ne فذكرني fazakara ne an gani مم.
fazakara din ne haka daidai ne نعم fazakara lana sai Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani نعم anna Musa na bazar alwa cewa lalle Musa daga nan sai ya jifa sai ya jifa da wannan a tauran ko ba ka Allah ce ba wa alqal alwaha Ko?
في رأس معك wa akhadha bi ra'si akihi kuku يجره يجره إليه إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بليتي قال أم- إن القوم استضعفوا أفوني يا ورات ونكين تو فذكر لنا sai Allah ya gaya mana annan Musa lalle annan Musa na mazalalwa ya yi jiba da wannan attaura وقال sai ya ce اللهم anni min ummati Ahmad Allah ka sanya ni daga cikin al'ummar annabi Muhammadu يا eh إن كنت ونك eh wannan hadisi ne wanda an yi maganganu da yawa akan shi na'am wasu na cewa hadisi ne na isra'iliyat na'am an gane Mm.
wasu saboda bayan daga kasa da an ji hadisi a hannun ka'abul ahbari shi kuma da hadisi da aka samu da ka'abul ahbari ga- mafi yawanci sai yana dangantuwa ne zuwa ga isra'iliyat wasu ka ce "Ah, to idan har haka ne to ai wannan an samu ta hanyar katada shi kuwa katada har imamu tsabari yana ruwaito tafsirinsa sau da duk rijalin rijalan katada mafi yawancin su inda bai bi ta hanyar kabul abar ba hadisi rijalai ne ingantattu na'am an gane sai za ka samu sabon suna ganin hadisi ne ingantacce wasu suna ganin kai akwai dai magana a kan shi saboda ana ganin tun da dai aka samu ta ka'abul ahbari aka samu wasu jama'a wanda suna dangantuwa zuwa ga isra'iliyat to ba mamaki ma shi ma ka- shi ma kata da yadda ka'abul ahbari ne na'am wasu ce "Ah, wannan kuma ba ba magana bane cewa doya ji ta- a'a mai yiwa ya ji shi ma daga wani daga cikin tabi'a ko kuma daga wani daga cikin sahabbai na'am an fahimta na'am to wannan kenan saka da alkhairi eh ya gari Wa bayan yakfi zancen hadisin ya gari na'am wa yakfi tasrihan wa yakfi tasriyan ya isa bayani kurukuru bi shufufi martabati na daukakan martaban annabi ala sa'iri maratibil anbiya akan sauran martabobin annabawa yana ana yi da annabawa ne fa malam na'am wa fadlihi da sallallahu alaihi fifikon wasallam sa alaihim akan su ma akhrajahu al-bukhari abinda bukhari ya ruwaita ya fitar da Ibn shi Abbasin daga abdullahi dan abbasin kala Allah ya jira shi yace قال النبي صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yace أردت alayyal الأمم umam alayyal أمم an bujiro min da al'ummatai فأجد النبي يمر يمر معه نق- نفر.
نفر أمم.
ina tsaye sai in ga annabi ya taho a tare da shi akwai wasu jama'a والنبي يمر معه العشر ina tsaye sai in ga annabi ya zo wucewa tare da goma والنبي يمر معه الخمسة kamsa wani annabi in ga ya zo wucewa da mutane biyar daga cikin mabiyarsa والنبي يمر wahadahu sai ga wani annabi kuma ya zo ya wuce shi ma shi kadai الله أكبر. فنظرت sai na kalla can ne can ni- can kuri can can nisa فإذا سواد كثير sai na ga wasu jama'a masu yawa قلت sai na ce يا جبريل ya jibrilu هؤلاء أمتي wa'annan suna al'ummata ko قال sai ce لا ba su bane ya rasulullahi ولكن انظر ilal ufuki amma duba can sasannin نعم فنظرت he na duba فإذا سواد kasirin sai na ga wasu jama'a masu yawa هؤلاء kala أمتك sai ya ce ha'ulai ummatuka wa'innan suna al'ummarka نعم وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم to ga wasu dubu saba'in nan a gabansu لا حساب alaihim wala azaba ولا عذاب ba hisabi a kansu kuma ba azaba قلت sai na ce ولم walima saboda mene نعم قال sai ya ce كانوا لا يقطعون sun kasance ba sa yin lalas ka san lalas ko مم، سكيا sakiya ولا shi يستر me sakiya wani abu da ake sawa a wuta sai a ɗauko a yawwara to to ba sa yin shi wala yastariquna na'am kuma ba sa nemar a yi musu rukiya
wala ya taɗa wato abin da ake nufi da wannan rukiya din wato rukiya ta shirka ta zamanin jahiliya haka duk masu shari suka yi sharin hadisin nan na'am na'am an fahimta eh rukiya ta zamanin jahiliya ta shirka na'am amma rukiya da ayar alkur'ani da addu'a ingantacciya wannan ya halasta sannan ma lalas ɗin nan da ba sa yi Mm.
malamai sun yi magana akan cewa shi- ah, shin wannan yana kore mutum ya zama yana yin lalas ko yana yin ma yana neman magani yana kora tawakkuli baya korewa abinda ake nufi ba sa yin lalas tun kafin zuwan ciwo wai saboda tsoron ciwon na'am ba sa yin rukiya tun kafin zuwan lalura saboda tsoron lalurar kamar rigakafi da ake cewa yawara a yi rigakafar don jin tsoron wani ciwo kai zai cuce ka na'am ba sa yin shi ka fahimta da kyau na fahimta to abin da ake nufi ma'ana su- su- ba sa yi domin jin tsoron suna ganin ciwon zai yi musu wani abu su imanin su koda ma za su yi lalas din ko za su sha maganin za su sha ne da imanin cewa wannan bai isa ya komai ba sai abin da Allah ya so za su yi ne da ima da sake sanin cewa rufi'atul aqlamu wa jaffata suf za su yi ne da sanin cewa wannan wa annama asabaka lam yakul li akhtaka wa annama akhtaka lam yakul li yusibaka suna yi ne tare da sakankancewa da cewa wannan ba shi da amfani kuma ba shi da cutarwa suna yi ne domin aiki da abin da magabata suka yi su ma sun sha magani kuma su ma sun nemi tsari Allah sa ku ka gane na'am wala ta tsayyaruna kuma ba sa yin camfi wala rabbihim ya tawakkalu da kuma suna dogaro da ubangijinsu فقام أكاشة bin masin sai ukashi to ya miƙe فقال sai ya ce ادعوا الله ka roƙi Allah ya أن rasulullahi يجعلني منهم ya sanya ni daga cikin su قال sai annabi ya ce اللهم اجعله منهم ya Allah ka sanya shi daga cikin su ثم قال قام رجل sai wani آخر mutum wani daban ya ƙara miƙewa قال ادعوا الله an yaji ala ne minu ya ce ya rasulullah ka sanya ina daga cikin su yan ba hisabi ba azaban nan سبقك بها sai ya ce sabaka ka biya ukashi to kashi ta riga ka an gama rabu eh sallallahu alaihi wasallam وقال الحافظ في الفتح wato ibn hajar al-asqalani ya ce a cikin fatul bari بعد كلام ba ba da kalamin bayan wani magana da yayi وقد وقع في أحاديث fi ahadisa ukhra hakika ya zo a wasu hadisai daban أن مع السبعين ألفا
ziyadatan alaihim a tare da dubu saba'in din nan akwai ƙari a kansu wani dubu saba'in din ففي حديث أبي هريرة عند ya zo أحمد a hadisin والبيهقي.
abu huraira inda ahmad a, wanda ahmad ya ruwaita shi ahmad a, an haife shi jiran shekara 164 ya rasu shi yana shekara 241 نعم وأحمد في البعث inda ahmada nan zaka karanta نعم wanda ahmad ya البيهقي.
fitar
عند أحمد البيهقي a, akwai itara sai ka ce wal bayhaqi نعم in ka bi fatul bari za ka ga wal bayhaqi din نعم والبيهقي عند an gane أحمد. نعم fafi a ka dan dawo baya duk mun gyara ka dawo baya sai ka rinka gyara ففي حديث أبي هريرة ya zo a cikin hadisin Abu Huraira عند أحمد wanda Ahmad ya fitar آه wal bayhaqi نعم tare da bayhaqi وأحمد wannan Ahmad din ka cire shi kuskure ne نعم ka في- cire shi kai cycle din shi نعم cycle zakai yawar alama baya ciki
في البعث bayhaqi ya ruwai ya kawo wannan hadisin a cikin littafinsa kitabul ba'si wan nushur wato shi bayhaqi shine ya wallafa wannan littafin to Ahmad ya kawo hadisin Abu Huraira wanda ya zo da ƙarin akan dubu saba'in din nan an gane مم.
a sannan bayhaqi ma ya ruwaita ta ruwayan Abu Huraira ya fitar da shi a cikin littafinsa kitabul ba'si wan nushur shi wannan bayhaqi sunansa Abubakar al-Bayhaqi نعم an gane مم.
Ahmad bin Hussein ya rasu yana shekara 458 نعم shi ɗalibin imamul hakim ne نعم an gane مم.
sannan a ɗalibi ne na a Muhammadul Juwaini an gane نعم shi Muhammadul Juwaini baba ne ga Abul Ma'ali imamul haramain al-Juwaini shi kuma wannan Abul Ma'ali imamul haramain al-Juwaini Mm.
ɗalibi ne ga imamul a, ga imamul Baihaqi an gane نعم baban shi malamin Baihaqi ne amma shi dan ɗalibin Baihaqi ne wato imamul Juwaini mai kitabul waraqat مم.
an gane نعم to imamul haramain babban malami ne نعم to shi Baihaqi kenan an fahimta نعم to في البعث a cikin littafin ba su wani shur من رواية سهيل amma shi ya rawaita ne daga ruwayan Suhail bin Abi Salih نعم عن shi أبي wannan Suhail dan Abi Salih Suhail din tabi'i ne amma daga cikin kanan tabi'ai bai karba daga sahabbai ba an gane مم.
an gane نعم bai karba wani hadisi daga tabi'ai ba amma babansa Abi Salih مم.
a Abi Salih مم.
asalin sunansa shine Zakwan ibn Abdullah shi wannan Zakwan dan Abdullahi tabi'i ne babba sannan kuma bayan haka مم.
yana daga cikin ah, cikin s- tabi'ai masu girma نعم ana masa lakabi da Abu Salihu Sammani مم.
an gane مم.
‘yantaccen bawan ummul mu'mini ne sai da joyariya matar manzon Allah نعم ba fa shi Suhailu din ba baban shi نعم sunan baban da ce zakwan ابن عبد الله ibn abdullah نعم ana wa baban lakabi da abu salihu sammani نعم na ce yantaccen bawa ne مم.
na wato matar manzon Allah sai da juwairiya shi yana daga cikin manyan tabi amma shi dan shi suhailu مم.
shi tabi'i ne karami bai karba ma daga sahabbai ba an haife shi da a zamanin sahabbai amma mene bai karba daga gare su ba an gane to shine an abi daga babansa shi babansa shine zakwan bin abdullahi na'am wanda muka ce ana mishi laƙabi da abu salisu sammani yantaccen bawa na saida joyiriya na'am an abihi shi kuma baban ya ji daga baban shi an abi hurairah shi kuma baban shi zakwan bin abdullahi ya ji daga abi huraira an annabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka wasallam.
haka sai di imamul bayhaqi ya ruwaita a cikin kitabul ba'as wan nushur na'am an gane na'am ko kuma haka ya wato haka din ne shi imamu ahmad ya fitar a cikin musulun nashi a ruwayan abu huraira ya fitar da ruwayan abu huraira shi ne ce maka fafi hadisi dan na dawo baya fafi hadisi abu huraira Mm.
ya zo wannan a ruwayan hadisin abu huraira inda ahmad wanda ahmad ya fitar a cikin musulun nashi wal bayhaqi haka nan bayhaqi ya ruwaito shi fil ba'as a cikin kitabul ba'as wan nushur amma shi ya fitar da shi ne min ruwayati suhail bin abi salih a ruwayan suhail dan abi salih an abi daga babansa baban nasu shine abu salih sammani wato zakwan bin abdullah Mhm.
an gane na'am to shi kuma an abi hurera a wancan ruwayan shi kuma ab- a- a- a- zakwan ya ji daga abu hurera kaga wannan ruwayan ta fi tsawo Mhm.
ka gane da kyau na'am to an abi hurera an nabi daga manzo Allah kala ya ce sa'altu rabbi na roki ubangiji na fa wa'adani sai ya min alkawari an yadkhila jannata ya shigar da aljanna min ummati daga sab'ina al'umma alfan.
shine an yi da kila sab'ina alfan Mm.
ya shigar da dubu saba'in min ummati daga al'umma na aljannata aljanna na'am ma kulli albin duk dubu daya sab'ina alfan akwai dubu saba'in kaji dubu saba'in ne amma duk bayan dubu akwai dubu saba'in ka kula da kyau dubu saba'in ne amma duk bayan dubu akwai dubu saba'in na'am na'am
la hisabu alaihim za a shigar da su ba hisabi wala azaba ba azaba ila ila zuwa karshen hadisin نعم فذكر الحديث sai ah, ya ambata hadisin نحو سياق حديثي sa'id ibn Sa'id ibn musayyib Musayyib.
musayyab daidai hadis daidai korowan hadisin sa'id ibn musayyab shi ma ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai ne عن أبي هريرة mafi yawancin ruwayan shi shi dama daga abu hurairah ne نعم ثاني a hadisul babi Hadisul babi.
wannan shine na biyun hadi a hadisul bab na ke nufi da a hadisul bab in kan je- malam hadi ya ce a hadisul bab wato hadisan da aka tara game da wannan ruwayar a a ruwayar cewa annabi sallallahu ya roki Allah ya bashi kaza kaza kaza to hadisin sa'id ibn musayyib shine na biyu a martaba gurin inganci ka gane kyau kamar a misali a ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula kaza to wannan ma ya kawo wannan sabon ma ya kawo sai a ce to ha- hadisin wannan a cikin wannan babin hadisin sahabiwa na shi ko tabi'iwa na shi ne mafi inganci نعم ka gane kyau to irin wannan shaki a hadisul bab kan misali hadisa hadi- a ruwayoyin da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada kurkuran baki da shakawa da fyacewa yayi su da kamfata daya ka fahimta da kan fita ɗaya zai kurkura ya shaƙa ya fyace ƙara to wannan an aka tara ruwayoyin wannan ya ruwaita wannan to sai a kira ahadisul bab sai a zabar da wanda ya fi inganci a cikin su sai a yi- sai a ce farko daga cikin ahadisul bab to wannan hadisin da saidu nusayb ya ruwaita daga abu huraira irin wannan siyaƙin shine na biyu daga cikin ahadisul bab irin wa'annan hadisai da suka zo a wannan babu ka gane da kyau to وزاد amma shi ya ƙara فاز فاز فاز فاستزد fastazattu rasu rabbi fastazattu rabbi sai na nemi ma ubangiji na ya kara min فزادني مع كل ألف سبعين ألفا sai ya kara min su ma cikin dubu saba'in din nan bayan duk dubu akwai wasu dubu saba'in نعم. وسنده jayyidin جيد sinadin hadisin mai kyau ne وفي الباب أن a cikin wannan babi wato irin wannan hadisai da aka ruwaito game da a wa'inda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su shiga aljanna ba hisabi ba azaba Na'am.
an ruwaita عن أبي أيوب عند daga Abu Ayyub al-Ansari الطبراني wanda Tabarani ya ruwaita wato shi Imam Tabarani نعم shi shehi ne wato malami ne ga ga ga imam a- ga al- imam al-bazzar ka san bazzar kuwa mai musnadul bazzar sunan shi ne Suleiman bin Ahmad al-Tabarani نعم an haife shi yana shekara 260 ya rasu hijira na shekara 360 kaga shekaran shi nawa kenan eh 260 aka haife shi نعم ya rasu shekara 360 shekaran shi nawa kenan shekaran shi ɗari daidai kenan an gane نعم to wannan kenan sannan kuma bayan haka yana da ɗalibai da yawa yana daga cikin ɗaliban shi a ya daga cikin shehannansa wannan namun da sunan shi imamun nasa'i an gane sannan kuma ya daga cikin ɗalibansa akwai wannan da na gaya maka ga shi nan da suna imamul bazzar an fahimta sunan shi abubakar dai
وعن ثوبان wa anin huzaifata sannan an ruwaita daga huzaifa inda ahmada a- a wurin imamu ahmad an ruwaita daga imamu ahmad an samu daga imamu ahmad a musulun nasa daga huzaifa shi ma din shi ma ya ruwaci wani hadisi irin wannan نعم وعن أنس عند البزار sannan an samu daga imamu anas مم.
a cikin ruwayan bazzar وعن ثوبان عند أبي آسم shi wannan bazzar din shi ne wanda na gaya maka ɗalibin imamul at-tabarani نعم shi bazzar shi bazzar yana da littafi mai musnadul bazzar kenan sunan shi abubakarin shi ma mas- makarancin hadisi ne sosai sosai babba ne daga cikin malaman hadisi ya yi rasu hijira shekara 292 an fahimta babba ne shi ma daga cikin malamai yana da littafi musnadul bazzar littafi ce babba wanda duk malamai sun gama akan ingancinta sannan kuma malamai sun gama akan girmansa da darajojinsa na'am وعن ثوبان
kuma sannan an samu daga saubana عند أبي آسم wannan saubana shine saubana bin bujdud بن- Ban ji ba?
بن بجدد saubana bin bujdud نعم an gane sahabi ne daga an- na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam نعم آه، an fahimta إيه.
shi wannan saubana din ɗaya ne daga cikin khadiman annabi muhammadu صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam to an samu daga saubana نعم inda أبي a آسم kurkure ne ke kara ne inda ibnu abi asim نعم ibnu abi asim shi wannan ibnu abi asim din malami ne shi ma babba
نعم an fahimta Mm.
malami ne babba sunan shi abubakar bin abi asim an gane Mm.
to asalin sunan shi ahmad bin amru ibn dahaj bin makhlid an haife shi jana shekara 206 mutumin basara ne ya rasu jana shekara 287 ya yi karatu a gurin imamul bukhari ɗalibin bukhari ne mai sahihin shi- mai sahihul bukhari ba muhammad bin ismail al-bukhari Na babban malami ne a ilimin hadisi yana da littafi ana cewa kitabus sunna an fahimta to wannan kenan a- a sobani ya an samu an samu ruwaya daga sobani din bujrud wanda ibn abi asim ya fitar duk a na wannan hadisin نعم فهذه turukun ima ibn hajar al-asqalani yace a cikin fatul bari wa'annan hanyoyi ne wanda in aka hada wannan yanzu a haka kai mun faɗi ruwayan mutane nawa ai suna da yawa suna da yawa.
farko mun faɗi ruwayan ahmadu Mm.
wanda ya ruwaita daga abu huraira Mm.
mun faɗi ruwayan bai wanda na ruwayan suhail bin abi salih Mm.
mun faɗi ruwayan sa'id ibn musayyib Mm.
wanda ya ji daga abi huraira Mm.
mun faɗi ruwayan a dabarani Mm.
wanda ya ji daga Abu- wanda ya fitar daga abu ayyuba mun faɗi ruwayan ahmad dai again wanda ya fitar daga huzaifa bin yaman mun faɗi ruwayan anasin wanda bazzari ya fitar mun faɗi ruwayan saubanu wanda ibn abi asim ya ruwaitar to ga wa'annan hanyoyi ne wanda yuqawi ba'daha ba'da Mm.
sashi zai karfafa sashi نعم وجاء في ahadisa ukhra ya zo a hadisai daban ma Ah.
aksar min zalika ruwayoyi wanda suka faka yawa أخرج الترمذي وحسن imamu tirmizi ya fitar wato imamu tirmizi shine muhammad bin isa tirmizi Mm.
dalibin imamu bukhari ne ya rasu yana shekara 279 an gane نعم to وحسنه abbarani dabarani ya inganta ruwayan tirmizi din و- وابن هبان في صحيح wa ibn hibban ibn hibban ma ya inganta wato ibn hibban an haife shi bayan tirmizi da shekara tara نعم shi an haife shi na shekara 270 shi kuma tirmizi ya mace maka 279 ko ya ga 270 kenan نعم an gane Mm.
sannan kuma bayan haka sunansa muhammad bin hibbana نعم ɗalibi ne na ibn khuzaima an gane نعم shi ibn hibban ɗalibin ibn khuzaima ta ne kuma ɗalibin imamun nasa'i Mm.
ne mai abin nan mai- mai mai sunan nasa'i sannan malamin hakimu ne mai mustadrak ala sayyayi hakimun ne saburi ba نعم shi ibn hibban ba Mm.
malami ne ga imamu imamul hakim mai mustadrak ala sayyayi to ya ruwaita min hadisi da ibn Hibban a cikin sahihinsa Na'am.
na hadisan Abi Umamata Abi Umamata al-Bahili ake nufi sahabin manzon Allah ne ka san akwai Abu Umama cikin duk sahabbai ne guda biyu Mm.
akwai Abu Umama ibn Sahal to wannan shi wannan Abu Umama ibn Sahal bai yi ruwaya daga manzon Allah amma sahabi ne an haife shi a Annabi sallallahu alaihi wasallam hijira shekara tara ne ka gab da manzon Allah zai yi wafati an gane annabi sallallahu shi ya mishi suna da sauransu amma dai bai ji daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to amma wannan ba ibnu sa'd din ake maka nabi ba Mm.
abu muhammad al-bahili ake maka magana rafa'ahu ya dangana shi da annabi in dai ga zan ci abu umama anin nabi to al-bahili ake maka nabi na'am an gane wa'adani rabbi a ruwayan abu umama al-bahili ya ce Mm.
manzo Allah ya ce wa'adani rabbi ubangiji na ya mun alkawari an yi dikilal jannati jannata zaka saka jannata min ya shigar da ummati.
70 alfan na'am dubu saba'in min ummati ga al'umma na aljanna ta aljanna ma kulli alfin sab'ina alfan duk dubu a a bayan a bayan sa akwai dubu saba'in la hisaba alaihim babu hisabi a kansu mala azaba kuma ba azaba a kansu wa salasa hasayatin Sannan hasayati kuma- rabbi.
wa salasa hasayatin Na'am.
ya min alkawarin kamfata uku akwai ketara min hasayati rabbi Na'am, salasa- min hasayati min hasayatin ubangiji na ya min alkawarin kamfata uku min hasayati rabbi daga kamfatan ubangiji na Mace wa salasa hasayatin min hasayati rabbi Eh, akwai min hasayati da aka ketare
Ah, wa fi sahihi ibn hibbana sannan ya zo a cikin sahihi ibn hibbana duk in ji ah, ibn hajar na ta gaya mana a cikin fatul bari aidan wato sahihi na ibn hibban wa babarani aidan kuma wadda barani sannan da barani ma ya ruwaita bi sanadin jayyidin da isnadi kyakkyawa min hadisi utbata bin abdi bin a hadisin utbat bin abdin Na'am.
shi wannan utbat dan abdin sahabi ne an haife shi hijiran shekara bakwai ya su hijiran shekara tamanin da bakwai an fahimta Mm.
shekaran shi nawa kenan
shaidara na nawa hijiran shekara an haife shi hijiran shekara bakwai na'am ya rasu jiran shekara 87 ya ce 80 kenan shekaran shi 80 kenan daidai ba to wannan kenan sannan tabi'i ne a afwan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine wanda a a yace na zo gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sunana atalatu mene atalatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya canza min sai ya maida ni utubatu Hmm.
shine ya rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutum ya zo mishi da suna mummuna yana canzawa in ya ga sunar ba bai kyautu ba sai annabi sallallahu ya canza mishi ya ba shi suna mai kyau Hmm.
an gane No.
shine wanda a irbad bin sariya irbad yake cewa utubatun khairun minni sabakani ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi sanati Na'am.
utubatu ya bi ni daraja ya riga ni zuwa gurin manzala da shekara daya an gane Na'am.
ya ruwaici hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa an fahimta ta muje nahawhu a lafzun, ya ruwaici irin wannan amma shi da lafazi summa to yashfa'u kaga wannan rubutun haƙƙin shi a rubuta shi bil khatil aswad al arid da rubutu da dan fadi yadda ake rubuta hadisi na'am an gane Mm.
ai bolding din shi na'am a rubuta shi me nace maka bi khatin Hmm.
aswadin aridin da zane baki wanda za ka an yi bolding an dan kaurara shi na'am saboda shi ma na cikin ruwayan hadisi ne na'am shi ya zo ya rawaita da lafazi summa yashfa'u kullu alfin fi sab'ina alfan sannan duk dubu za su yi ceto cikin dubu saba'in summa yahsi rabbuna salasa Rabbi ne.
hasayatin. Hasayat- kurkure ne summa ya hasi rabbi Mhm.
sannan sai ubangiji na ya kamfata na'am salasa hasayatin kamfata uku bi kaffaihi da ka- da tafukan hannunsa biyu wa fihi sannan ya zo a cikin ruwayan takabbara umaru sai umar ya ce allahu akbar allahu akbar sai manzan allah ya ce inna sab'ina alfan kwantar da hankalinka su ma dubu saba'in din yushbi'uhum Allahu fi aba'in Allah zai ba su ceton iyayensu wa ummahatihim da iyayensu mata wa ashairihim da danginsu wa inni arzu an yakuna adna ummati alhasiya hasiyati ina kwaɗayin wannan ya zama shine mafi koma bayan kwamfato cikin al'ummata
وأخرجه الحافظ الضياء hafizu diya'u ya fitar da hadisi wato diya'u dini shi ma malami ne babba نعم daga cikin malamai na addini نعم yana ɗaya daga cikin wa'inda aka musu shaida da inganci sunansa muhammad bin abdulwahid bin ahmad bin abdurrahman ana mushi lakabi da al-maqdisi an fahimta Ah, an an haife shi a hijira shekara 500 ah, ta 69 hijira shekara 500 da 69 an fahimta to wannan kenan وقال ya ce لا أعلم له إلة
ban san afon eh wakala
لا Ah.
أعلم hafizu diyauddin ya ce la alama la alamu lahu illatin la alamu ne أعلم أعلم eh la alamu lahu illatan ban san wani illa ga wannan hadisin ba قال إلته قال.
الاختلاف Ƙala wannan maganar Imam al-Asqalani ne. Ƙala sai Imam al-Asqalani ya ce, illatuhu, illan hadisin nan ma idan akwai al-ikhtilafu fi sanadihi, saɓanin da aka samu haka a cikin isnadinsa.
فإن الطبراني أخرجه Domin Imam Tabarani, wato Imam Tabarani wanda muka yi baka bayanin shi a baya, mun yi bayanin shi filla-filla, akhrajahu ya fitar da wannan hadisin من رواية ابن سالم min ruwayat abi ne, أبي سالم Eh, a gyara, abi salimin ne.
نعم
wannan abu salim shine mamdurul habashi نعم an gane a babban tabi'i ne yana daga cikin marijalan muslim نعم an fahimta muslim ya ruwaici hadisi da yawa- ya ruwaici hadisinsa نعم an fahimta نعم tabi'i ne babba babba babba daga cikin tabi'ai ya karba hadisi daga huzaifa نعم ya karba hadisi daga sauban bin bujdud ya karba hadisi daga aliyu ya karba hadisi daga abu zarrin ya karba hadisi daga amur bin abasata ya karba hadisi sosai dai haka babba ne نعم an gani نعم sannan ya karba hadisi daga abu zarrin na gaya mako sannan ya karba hadisi daga umamatul bahili ya karba hadisi daga abdurrahman bin gum gunmin afwan Ah, sannan kuma ah, an ruwaita daga shi da yawa daga cikin tabi'ai sun ruwaita daga shi wannan ah, abi salamin na'am حدثني آمر بن زيد
na'am kace mini مم. من رواية أبي سالم abi salamin daga ruwayan abi salamin نعم سلام tabarani ya fitar da shi ta ruwayan abi salamin نعم abi salam نعم mamdurul habashi kenan wanda na gaya maka نعم حدثني آمر بن زيد a haddasani amir bin zaid yace amiru Annahu- dan zaid inji abi salamin ba مم.
yace amiru bin zaidin ya zantar da ni shi wannan amiru bin zaid sahabi ne ana ce mishi amiru bin zaid bin umayya نعم an gane مم.
sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam
أنه سمع عتبة cewa shi ya ji utbatu bin abdin ثم أخرجه من طريق أبي سالم sannan sai ya fitar da hadisin ta hanyar abu sa- abi salami na ce maka abi salami نعم سلام نعم an gane مم.
wato wannan shine ruwayan dabarani wanda ya fitar da ruwayan abu salam ga yadda ya zo nan haddasani amiru bin zaidin annahu sami'a utbatu an salami an gane مم.
sai a a haka annahu sami'a utbatu a haka a haka har ya fitar da shi daga salami نعم abi salam afwan abi salam نعم أيضا
shi wannan amir bin zaid shine na ce maka ibnu umayya نعم sai akwai amir bin zaid haka wanda ba ibnu umayya ba نعم فقال aidan kuma faƙala sai ya ce حدثني عبد الله بن آمر abdullahi bin amir ya zantar da ni shi ma wannan sahabi ne shi ya kira abdullahi bin ah, ah, abdullahi bin amir shi wannan daga ganshi ah, ya samu jagoranci a zamanin kalifancin sai na usmanu ma an gani
أن قيس بن الحارث lalle kaisu bin al-haris shi wannan sahabi ne shi ma din kaga dai duk an tara sahabbai a cikin ruwaya anna qais bin al-haris sahabin nan qais bin al-haris Na'am.
al-asadi Mm.
shi sahabi ne wanda ya rawaita hadisin nan da cewa na musulunta a hannun manzon Allah Mm.
lokacin yana da mata takwas annabi ce zaɓa hudu ka sake su- ka saki hudu yace zaɓa hudu ka sake hudu to qais bin al-haris kenan cewa lalle qais bin al-haris ya zantar da shi abdullahi dan amir نعم حدثه an ya zantar da shi أن أبا sa'id سعيد al-anmari kurkure ne ammari نعم الماري al-anmari shi ma sahabi ne kaga wannan a wannan ruwayan akwai sa- akwai sahabbai nawa sahabi abdullah bin amir Mm.
sahabi qais bin al-harisi Mm.
sahabi aba sa'id al-anmari mutane sahabbai nawa uku to mu koma ɗayan wancan ruwayar da muka wuce wanda da barani ya fitar a ruwayan abu salami نعم yace haddathani amir bin zaidin sahabi utbatu bin abdin sahabi an fahimta نعم wanda ya fitar ta hanyar abu salami Mm.
shi wani abu salami din na ce maka tabi'i ne an fahimta Mm. Mm. shi wani abu Sa- abi salami din na ce maka tabi'i ne babba نعم Mm. shi yasa ce ka min dariki abi salam نعم kaga zai kama tun da ce maka ta hanyar abi salam zai kama abu salam ne ya ji daga amiru dan zaidu Mm.
daga utubatu dan abdin نعم shi kuma daga annabi صلى الله عليه وسلم ka gane da kyau نعم to wannan
حدثه فذكره fa zakarahu sai ya ambace wannan hadisin وزاد wa zada amma a wannan ruwayan sai ya ƙara waye ya ƙara نعم shi wane kaisu an gani نعم.
kaisu bin al-haris مم. قال قيس
a afwan qala kaisun مم.
kaisun yace kaisu bin al-haris نعم فقلت لأبي سعيد sai na ce ma abasa idil ansari سمعته من رسول الله صلى ka الله عليه tabbatar daga وسلم.
annabi kaji قال نعم sai yace tabbas قال yace وقال رسول الله Ka ji ƙarin da.
sallallahu alaihi wasallam ka ji karan da abasa idil anmari ya ƙara na'am an fahimta Mm.
to shine waza da incin da muka Mm.
karanta shi a ba sa'id al-anmari shine ya karu na'am a cikin ruwayar tasa da ya da da ya zantar na'am an fahimta na'am
waƙala sai ya ce ai waƙala rasulullahi sai annabi ya ce ka ji karin sallam na'am bayan ya gaya maka waƙala sai annabi ya ce wa zalika yastawibu muhajira ummati akwai muhajiri ummati tunda muhajiri ne tunda an yi idafa sai aka cire nunun din muhajiri na'am muhajiri na ne tunda an yi idafa Mm.
sai a cire nunun din sai zama muhajiri ummati kamar da na saba gaya muku na'am wa zalika wannan ceton kuwa Mm.
yasta- yastau'ib yana game muhajiri ummati wanda suka yi na al'ummata wa yuwaffillahu
Allah zai cika baqiyatahum sauran al'umma na min arabina na larabawan wa fi riwayat ibn abi asim a wata ruwa na ibn abi asim Kala- ɗalibin imam al-bukhari kala abu sa'idin Ab- a- sai abu sa'id al-almadi ya ce فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da muka kidaddaya kidanya a gaban annabi sai da muka kidanya muka yi ta lissafi muna ta lissafi fa balaga arba'ata alafi alfin sai da ka samu dubu hudu so dubu hudu arba'ati alafi alfin fa balaga arba'ati alafi alfin Na'am.
sai da aka samu dubu hudu so dubu hudu
na'am da aka Wat- eh, da mu- muna lissafa annabi ya ce kaza annabi ya ce tare da wasu dubu din akwai dubu kaza ta a haka sai da muka lissafa dubu hudu so dubu hudu
Watis- watis amiyata alfin da kuma dubu ɗari tara
na'am yani Ma abin da ke nufi min addil hasayat min man ada man ada man adal hasayat eh, na'am fa ya um ko bala ya um akwai aya- alifin dai ada alifin ne bayan dalin na'am man adal hasayati
ibn hajar ya ce abin da yake nufi man ajala hasayati banda wancan kamfatan fa alisafa kawai na'am Wa An qad fahimta?
waqa- na'am to wa kad waka Inda kuma ya zo inda ahmad a ruwayan ahmada wa tabarani da tabarani من حديث أبي أيوب نحو a hadisin abu ayyub al-ansari a aba ayyub al-ansari eh na hadis utbati a irin hadisin utbati bin abdin نعم وزاد ya ƙara a cikin ruwayan Ab- a cikin ruwayan abu ayyub al-ansari wal khabiyata bi wal khabi'a tare da awo na khabi'a bi mujamatin da yi makha'un dugu na'am summa muwahadatin Muwahadatin.
tare da abaɗayantawa wa hamzatin da kuma hamza waznu azimatun waznun abinda ake nufi da az- a- a wannan khabi'a din wa hamzatu daidai wa hamzatu ya kamata ka sa dan digo biyu alama mai magana tunda sharhi zai yi na'am
abinda ake nufi da khabi'a da ya zo a wancan ruwayan wanda mu ba a kawo shi a nan ba waznun ita khabi'a wani ma'auni ne azimatu mai girma inda rabbi a gurin ubangiji na na'am to akwai wakafi akwai kwama na'am
sai ya ce mini waradda man wawara da zaka sa wa warada min wajhin akhar sannan ya zo ta wata fuska daban آه، ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو الذي سعيد حسبه الألماري.
أبو- abinda ma ya zida abinda ke daduwa alal adadin lazi hasabahu abu sa'id al-anmari saman adadin da abu sa'id al-anmari ya kidanya فإن أحمد a ruwayan ahmad dai وأبي على wa abi da abi ya ala من حديث أبي بكر الصديق na hadisin abubakar siddiq wanda ya ce ya ubangiji ya rasulullahi kace Allah ya kara A- ya ya ce ya rasulullahi kace Allah ya kara al'umman ka suna da yawa ya rasulullahi ka- har sai na umar ya ce ya rasulullahi kar kace Allah ya kara eh kar kace ayyukan fata ɗaya ta ubangijinka ta isa
نهوه بلفظ da lafazin cewa أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا Allah ya bani tare da kowane ɗaya daga cikin ba fa ba da duk dubu ba Mm.
kowane ɗaya daga cikin dubu saba'in Mm.
saba'in alfan dubu saba'in duk mutum ɗaya ɗaya duk za mutum dubu saba'in shi ma har dubu saba'in
wafi sanadihi amma a cikin wannan ruwayan abu abu ba sai ina abubakar siddiqu riwayatani ba ruwaya ta kuskure ne akwai rawiyani ne rawiyani eh rawiyani a cikin isnadin akwai rawiyani in ka je gida ka gyara na'am akwai masu ruwaya na'am Guda ahad biyu.
kuma ɗaya daga cikin wannan masu ruwayan na'am da'iful hibzi hifzi mai raunin hadda ne wal akaru amma ɗayan lam yusamma ba a ambaci sunan shi ba kawo ko lam yusammi ya kamata ya zama lam yusammi
ba a ambaci sunan shi ba na'am kaga tunda ba a ambaci sunan shi ba shikenan ai ya an yi ibhami kenan
wa akhraj al bayhaqi bayaki ya ruwaita fil ba'si a cikin kitabul basi wan nushur min hadisi umara ba umar amri ne amri min hadisi amri eh na'am duk wani fa imamu maganan ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari na'am amr ibn hazm amr ibn hazmin Na'am.
ko amr ibn hazmin na hadisin amr ibn hazmin wannan ma sahabi ne ya halarci- ya halarci yakin khandak da duk yakin da ke gabanta na'am an gane yaron nan mislahu eh yaron nan ne ko- A'a.
na'am yaran nan wanda kafin ya balaga ya aka sa shi sallah da ke nufi shine ko
ba zan iya tuna ba gaskiya in kai ka tuna to shi ne na'am in ka tuna shi ne domin yi hadisin da kai amma ba zan iya tuna ba gaskiya na'am amma ka bibiya hadisin ina jin shi ne na'am zai ka zama karin bayani gare ka na'am mislahu irin wannan Wa fi- baya ya ruwaita irin wannan na'am wa- irin hadisin abubakar siddiqu kenan na'am wafi shi ma a cikin ruwayan bai haƙi din rawin da ifun akwai wani rawi rarrauna shi za ka gane can rawiya ne Mm.
daga rawin ne rawiya ne to Na'am. aidan kuma واختلف في سنده sannan kuma an samu saɓani cikin isnadinsa وفي سنده yakin matanihi da kuma kawo matanin hadisin abubakar din wasu ce kaza wasu ce kaza hadisi ne dai mashhuri sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na ya mun alkawari za a bani kaza sai na baka da ce a kara har manzo sallam ya ce sadaka umaru sadaka umaru to yayi gaskiya وعند البزاري Imam bazzari ya ruwaita من حديث أنس a hadisin Anas bin Malik sahabi ne hadimin manzon Allah بسند ضعيف dai sanadi rarrauna نحوه irin wannan hadisi din na sayyidina Abubakar Siddiqu wato irin wannan hadisin da aka gaya maka tun ɗazin.
نعم وعند الكلابازي Ya zo a ruwayar a wurin Imamul Kalabazi shi wannan ah, sunan shi Abubakar Kalabazi نعم sufi ne babba نعم shugaba ne an gani sunan shi Muhammad bin Ishaq al-Bukhari al-Kalabazi mutumin garin Bukhara ne shi ya haife shi a karni na goma ne. an fahimta?
نعم shine yake da littafin at-ta'arruf li mazhabi ahli at-tasawuf ahli at-tasawufi babban sufi ne an gane ya rasu yana shekarar 384 na'am fi ma'anil akhbari yana da littafi littafin ita ce ma'anil akhbar ta fi shahara da wannan sunan amma sunanta baharul fawaid wannan littafin baharul fawaid na'am amma ta fi shahara da ma'anil akhbar na'am littafin sani bisanadin wajin da isnadi rarrauna min hadisi Aisha shi kuma ya ruwaita ta hanyar hadisin sai da ashitu ne Allah ya kara mata yadda faqat rasulullahi sallallahu take ta na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin wata rana mu- an kawo maka uh, abinda kalaba zai fitar ne a cikin littafin nasu ma'anil akhbar na'am fattaba'ahu fattaba'tu sai na bibi na bi shi fa iza huwa fi mashrabatin sai na gan shi a cikin mashraba wato me yake ne da mashraba ne na'am
eh mashaya kenan ba mashaya ba dan gurin da mutum zai yi ya rinka kebancewa misali kamar ɗai turakansa na'am kamar turakansa hausan da zan iya baka kenan na'am mashraba a cikin turakansa na'am yusalli yana sallah fara'aitu ala ra'sihi salasata anwarin sai na ga haske kala uku ko kwara uku a kansa falamma qada salatahu yayin da ya gama sallansa qala sai ya ce ra'aytu al-anwara kima kin ga hasaken nan qultu na'am sai na ce kwarai kuwa qala sai annabi ya ce inna atiyan inna atiyan atani lalle wani mai zuwa ya zo guri na min rabbi daga gurin ubangiji na fabashsharani sai mun bishara
fa- fabashsharani sai mun bishara anna allaha yudkhilu al-jannata min ummati lalle Allah zai shigar da dubu saba'in daga al'umma na aljannata aljanna bi ghairi hisabin wala iqabi ba hisabi ba azaba wato a ruwaya a yadda ya zo a cikin fatul bari bi gaire hisabin wala azabin ne ba wala iqabin ba na'am wala bi gaire hisabin wala azabin na'am آه، ثم أتاني sannan ya ƙara zuwa min فبشرني ya mun bishara أن الله يدخل من أمتي lalle Allah zai shigar مكان daga cikin al'umma na كل واحد a matsayin kowane kwara ɗaya mina saba'in alfan daga cikin dubu saba'in din nan سبعين ألفا dubu saba'in بغير حساب ba hisabi ولا أزال kaga anan ya fito da shi bala azabin ba azaba نعم و... آه، ثم أتاني sannan ya ƙara zuwa mun فبشرني sai mun bishara أن الله يدخل من أمتي Allah zai shigar daga cikin al'umma na مكان كل واحد a matsayin ko a gurin kowane ɗaya من السبعين ألفا na dubu saba'in din can da aka gaya maka المضاعفة ninkin سبعين ألفا dubu saba'in بغير حساب ba tare da hisabi ba ولا إقاب ba tare da azaba ba عذاب من الله Eh, iza a ikabin ne نعم فقلت sai na ce يا ربي ya ubangiji لا يبلغ هذا من أمتي al'umma na ba su gane da haka ba قال sai Allah ya ce أكملهم لك min al'arab zan cika maka su daga cikin larabawa ممن لا يصوم daga cikin wanda ba sa azumi ولا يصلي ko sallan ma ba sa yi الله أكبر قال الكلابازي abubakar al-karabazi ya ce المراد بالأمة abinda ake nufi da al'umman farko da ya faɗa ai atani atimi rai fashin an ladikulu ya ta min ummati sab'ina alfan نعم na farko kenan ko bigari sab haka ya ce a na farko نعم min ummati ya ce نعم wala bigari sabin wala azabin نعم sun ma atani bashirin an ladikulu min ummati na biyu ko مم.
mechanic wiring har zuwa inda ya ce a Sin, ma'ana m- m- a- abubakar kalaba zai ce almuradu bil ummata abin da ake da al'umma awwalan na farko ummatul ijabati al'ummata wanda suke sun amsa kirana نعم an gane مم.
sun amsa kiran نعم wato su ne musulmai ordinary musulmai نعم an fahimta مم. وبقوله amma da faɗinsa akiran ummatu a kiran a ƙarke ummatul ittiba ko yana- akiran ne ko akiran wato sharhi yayi na'am ma'ana al muradu bil ummati na'am awalan abinda annabi ke nufi da al'umma ta ta farko Mm, an la yakul min ummati din nan mm, to yana nufin ummatul ijabati na'am yana nufin umma al ummatul ijaba me yake nufi da ummatul ijaba mm, ana nufin al'ummar da suka amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama ordinarin musulmi na'am sun amsa kiran shi sallallahu alaihi wanda suka amsa kiran annabi na'am
wa bi qawlihi akiran amma da abin da ake nufi da an- al'ummar annabi sallallahu alaihi da fadin sa akwai ketara a nan, a- akiran akwai ketara wa bi kuwa kauli akiran ummati abin da yake nufi a ƙarshe da annabi sallallahu alaihi ya ce ummati ya nufin ummatul ittiba'i na'am al'ummansa na bi wato al'umman da suka bi shi suka yi aiki na kwarai suka yi aiki irin nashi na'am Allah sai kuka gane bayanin shari'in Imam Kalabazi na'am al-murad bil ummati awwalan abinda annabi ke nufi da al'umman farko da ya faɗa ya nufin ummatul ijaba al'ummar sa da suka amsa masa wato ordinary musulmai na'am wa bi qawli akiran ummati da yace a karke ummati din nan to yana nufin ummatul ittiba'i al'ummar da sa wanda suka yi bishi suka yi aiki irin nasa
na'am fa inna ummatahu sallallahu domin alaihi wasallam al'ummar sa inji imamu da